خلاص صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلحنا وتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatu muna alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci yau 22 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wadda zo daidai da sha uku ko ga watan hudu 2023 gregorian calendar a yau a cikin ikon allah maɗaukakin sarki za mu tashi wato kenan sabuwar sura mun gama da suratu yusuf alaihi salatu wasalam inda Allah madaukakin sarki ya ba mu wato kenan kisan annabi yusuf da sauran yan uwansa da abubuwan da suka faru kuma ya tabbatar mana cewa wannan kisa ce wanda yake an kawo ta don mutane su la'akari da ita su dauki wato kenan izina duk da cewa ba kowa ne yake daukan nazari da izina akan wannan ba face mutane wato kenan masu hankali su da za su fahimci cewa ba wai labari ne kawai aka bayar ba a magana ce wadda yake Allah madaukakin sarki ya kawo ta dan masu hankali muminai su zama wato kenan sun dauki izina akan ta to wannan sura suratu ra'adi sura ce wadda take wato kenan a Madina aka saukar da ita kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki da shi daga dada suka ce duk a Madina aka saukar da ita sai dai ayoyi guda biyu a cikin ta inda Allah madaukakin sarki ke cewa walau anna walau anna qur'anan sayyirat bihi aljibal to wannan aya da ta bayan ta sune ayoyin da aka saukar da su wato kenan a Makka wallahu ta'ala a'lam kuma tunda sura ce madaniya kaga daga cikin ɗabi'u da halayen surorin da aka saukar da su a Madina shine karantar da mutane ilimin addini da hukunce-hukunce na shari'a da hukunce-hukunce na ma'amaloli wanda suke na yau da kullum suke faruwa tsakanin wato kenan al'umma Allah mu da kuka kina ta bismillahir rahmanir rahim muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam mim ra wayannan harufa da alif da lam da mim da ra Allah madaukakin sarki shi ya san abin da yake nufi da ma'anansu da kuma hikimar fara su a cikin wato kenan farkon wasu daga cikin surori wanda Allah ya zaɓa yake fara da wa'annan duk da cewa da su ne aka rubuta aka tarar da huruful hijab wanda da su ne aka rubuta wato kinan alkur'ani Allah madaukakin sarki ce tilka ayatul kitabi wancananka wanda ake maka magana na wato kenan kissan annabi yusuf alaihi salatu wassalam da kuma wato kenan abin da ya faru da yan uwansa da wa'azozi da suke ciki da kuma ayoyin da aka saukar a cikin alkur'ani wato kenan dan tabbatar da gaskiya da kuma cire mutane daga cikin duhu zuwa ga haske to ayatul kitabi su ne ayoyin littafi wani littafi shine alkur'ani ayoyi ne na alkur'ani waladhi unzila ilayka abinda aka saukar maka kuma min rabbika daga ubangijinka shine alhaku gaskiyar da ya cancanta a ce kai imani da shi ka bi kai biyayya da shi wancan ma ayoyin littafi ne amma yanzu da alkur'ani an saukar maka to shine gaskiyar da ya kamata a ce kai rike da kai riko da shi wata kida wajen ɗabbaka rayuwa walakin sai dai inda lamarin yake ko kuma lakin na sai dai inda lamarin yake aksar nasu lafi mai nuna yawa yawa mutane ba su cika yin imani ba har yanzu tun daga ran da aka saukar da alkur'ani har yanzu wa yanzu na ana karanta alkur'ani amma akwai da ba su imani da shi ba kuma wanda ba su imani da shi din ba su ne majority to mu je
الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوي على العرش وسكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce Allahu ladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah madaukakin sarki shine ya ɗaukaka sama yanzu ga sama muna kallanta waye dauke ta yakin kime ta kai ta can sama din Allah madaukakin sarki shine ya wannan kaga wato kina nuna maka fawa da kudura ta Allah madaukakin sarki yanzu ko masallacin da wanda zai dauke shi ya kai shi kilomita ɗaya sama ai sai mai karfin gaske karamar fawa ba za ta yi wannan ba to amma sama gaba daya da ta daya da ta biyu duk daga su kai su can wa daidai wannan Allah madaukakin sarki kuma ya yi hakan nan bi gairi amadin ta raunaha ba tare da wato kenan ginshikin da kuke gani ba bi gairi amadin ta raunaha ba tare da wato kenan ginshikin da kuke gani ba anan malamai suka ba da fassara guda biyu abdullahi dan abbas ya ce bi amalin lakin la tarawna al'amada da ginshiki kaga in zaka dauka da zaka dauka wannan rope da wannan masallacin dole sai ka kafa pillars ko wanda zaka dora shi akai to ita ma sama da pillars din Allah madaukakin sarki ya kakkafa pillars sai dora ta a sama shine amadin din ne amma kuma ba ba ku gani amadin amadin shi ne mai kudurar Allah maɗaukakin sarki shi ne kudurar Allah maɗaukakin sarki wasu ko suka ce a abin da ake nufi bi gairi amalin tarawna ba tare ma da bi Allahu allazi rafa as-samawati bi gairi amadin Allah shi ne daga sama babu gishiki tarawna haka ta nan kuna kallanta ko kun ga gishiki ne babu gishiki Allah madaukakin sarki shi gada mai haka sun ma istawa alal arshi sannan Allah madaukakin sarki sai ya daidaita wato kenan akan al arshi sakamai da yake ar-rahmanu alal arshi istawa Allah shine mai rahama shine kuma wato kenan ya daidaita akan al arshin sa mai risala da ta alal arshi istawa ko wa alal mulki ihtawa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al arshi sannan kuma ya tattaru akan mulki irin nasa sadaka wannan tana daga cikin ayoyin da yana karanta ta yadda aka karanta ta haka ake fassara ta kuma haka ake yin imani da ita a hakan nan sauran da zai biyo bayan Allah ba da kuke sarki shine ya sani an tambayi al Imam Malik akan yaya ne ne daidaita da Allah yayi akan al'arshi kamar da muke zama akan kujera sai ya ce to imani da shi dai wajibi ne tunda hakan nan Allah madaukakin sarki ya faɗa yawwa sannan tambaya akan yaya ne ne wannan bid'a ne to da ka yanda yazo a cikin alkur'ani haka muke imani da shi wa sakhara shamsa Allah madaukakin sarki kuma shine ya sanya wato ya hore rana taskir na rana shine dan ayyuka ma dan adam Allah madaukakin sarki kullum zai fito da ita daga gabas ya fadar da ita a yamma kamar yadda mu muke gani a zahiri haka ne to bata taba yin tawaye ba ba ta taɓa yin latti ba ba ta taɓa yin kuma wani guri daban ba inda aka saka ta ba to kaga in ba abin da aka horar da shi a haka ba to wata ran za a samu matsala amma tun da aka ranar ba taɓa samun wannan matsala din ba don haka an lamar da kuɗin zargi a hore ta ɗaya kenan na biyu kuma a lokacin da ta zo ta haska din akwai ayyuka da amfani da take ma mutane tana ba mu energy ko vitamin D ne ko menene wanda ake samu daga gurin rana wanda yake kara mana lafiya sannan kuma tana ba da wato kenan chlorophyll shine green coloring matters na jikin tsari duk wani kore da kake gani a jikin ganye a sakamakon wannan wato kenan hasken ne sannan tana ba da abubuwa da yawa wajen wata kenan karin lafiya da kashe kwari ko kuma rayar da kwari ko kuma rayar da dan adam da sauran abubuwa da wanda ba shi da iyaka to duk in ta gana ma za ta iya rawan su amma ba ta taba yin rawan su ba sadaka wannan yana daga cikin taskir na ubangiji wal qamara Allah madaukakin sarki shi ya hore ai sakara shamsa wa shakkara al qamara Allah shi ya hore wata ita kullum za ta zo ta fadi sannan a kwana 365 za ta gama yawon ta kewa yawon ta guda daya shi kuma wata shi ma zai fito shi kuma a kwana 30 zai fito zo mai fadi shi ma in ya fito akwai haske da yake bamu akwai kuma ni'ima wata kinin da Allah ya kore ma a dalilinsa kullum kowanne daga cikin waɗannan abubuwa da kenan ya jere li ajalin musamman yana tafiya zuwa ga wani ajali wanda yake abin ki ambato ma'ana shine ranar da take fitowa ta fadin nan akwai wani lokaci da aka yanke mata wanda za ta dena za ta dena yau akwai ranar za ta juyo ko kuma watan da yake muke fitowa fadi akwai ranar da shi mai iyaka lokaci in lake sai ya gama shi kenan lokacin da Allah yake cewa idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al-isharu abtilat wa idza al-wuhushu hushirat to duk lokacin da wayannan abubuwa ta faru rana din nan zaka nemi hasken ta ka rasa walau daulaban takwira minha tukuwirat saboda za a nemi hasken ta ya dishe yadda kaga babu haske ko kwaya daya kaman bakin fenti aka zaka ganta hasken ya dishe turare za su watsi yanzu da a tsare suke za su wargaje kowa ya nasa guri in kadarat da sauransu to iyaka wannan lokacin da Allah ya yanke din yana nan tafi yana nan tafi kuma alamomi da yawa suna nuna cewa eh yana nan tafi din kenan ko yawwa idan lokacin yayi wani aikin da zai kare yudabbiru al-amra Allah madaukakin sarki shine yake tsara lamuran rayuwa kullum ya jari kowane ɗaya daga cikinsu ya jari li ajali musamman yana tafiya wato kenan zuwa ga wato kenan ajali wanda yake abin kididdiga shine kowannensu kenan da rana da wata kowannensu yana tafiya kenan ko haka ne wata yana tafiya rana tana tafiya kullum ya jari haka ne yawwa da ajali musamman zuwa ga wato kenan ajali wanda ke abin abin kididdige abin abin da aka arga aka ambata sai ne ce washamsu tajri amma li mustaqarrin laha rana tana kewayawa amma a wani mustaqar shine wani guri wanda yake tana tsaye a wani gurin amma kuma abin take jujjuyawa take jujjuyawa hakan nan shi ma wata yana tafiya amma dukkansu akwai lokaci da aka yanke musu wanda in lokacin ne shi kenan aikinsu ya riga ya kare su riga sun tashi kenan Allah shi ne dabbirul amra yake wato kenan tsara abubuwa tsara abubuwa rayuwar ɗan adam da yadda kowa za a bashi abincinsa na kowace rana tsara dabbobi da yadda kowa za a bashi abincinsa na kowace rana kwari hakan na kaɗawan iska Allah yake tsara shi ayyukan da mala'iku suke yi Allah ne yake tsara shi kullum akwai wato kenan periodical abubuwa da aka tsara da plan din da timetable da komai na komai da zai tafi na komai ne a rayuwar duniyar nan Allah madaukakin sarki shi yake yufassilu al-ayat kuma in zai bayanin ayoyi yakan kawo su dalla dalla fasali fasali wannan fasalin ga nan wannan ga nasa wannan ga nasa in za a yi abu kaza magana akan abu kaza ga abin da ake in za a yi magana akan abu kaza ana cikin wani a tsallake wani a ɗauko wannan Allah ya yi shi wato kenan dalla dalla shine ake nufi wato ke fasalul ayati me yasa yake yin haka la'allakum nuna saboda ko za ku sami yaqini wajen saduwa da ubangiji ko yanzu za ku tabbatar cewa eh lalle za ku mutu za ku sadu da ubangiji Allah to mu je mana
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi maddal arda Allah shine wannan da ya shimfida kasa waje ala lakum fiha rawasiya sannan sai ya sanya muku wato kenan duwatsu a cikin ta wa anharan da kuma koramu wa min kulli samarati kuma in ka lura da dukkan 'ya'yan itaciya da kuke ci a bayan kasa nan da wanda ba kwa ci ja'ala fiha zawjayn sunaini Allah ya sanya su zama dangi guda biyu shine wata kenan mazan su da matan su Allah madaukakin sarki kuma ya sanya su kala kala in kaga irin wannan kalan zaka ga wani kala kuma wanda yake gefen su daban in kaga irin wannan zaka ga wani kuma yanayin wanda nasa wanda yake daban wannan duk Allah madaukakin sarki haka ne ya tsara ya gushe lailan nahara Allah ya tsara wato kenan cewa yana amfani da dare ya tunkuɗe rana yaushin laila an nahara an nahara ya zama mafulu sani kenan ko yawwa Allah yana amfani da rana a da dare ya tunkuɗe rana da zaran dare ya zaka ina rana take an tunkuɗe ta haka ne kamar yadda kuma idan rana ta zo dare ina ke shi ma Allah madaukakin sarki ya tunkure shi kowanne yana tunkure shi da dan uwansa hakan nan Allah madaukakin sarki ke inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan lamarin akwai ayoyi ne qaumi ya tafakkaruna ga mutane wanda suke da wato kenan tintintin al-imam al-qurtubi yace wannan aya dalili ne wanda yake nuna cewa kasa a shimfida take sabanin wasu da suke cewa kasa a dunkule take kaman kwallo imam al-qurtubi ya amfani da wani ayan yace wato kenan ya nuna cewa kasa ba a dunkule take ba wato kenan a a shimfiɗa take ta ce wanda zai maddal arda amma kuma wasu daga cikin malaman tafsiri musamman malaman da suka zo a wannan zamani namu wanda aka samu wasu cigababin da suka canja tunanin dan adam sun ba shi uzuri akan cewa ya yi istimbaɗi ne akan wato kenan abin da yake da shi a wancan lokaci amma yanzu abubuwa da yawa sun tabbatar ma dan adam cewa duniya kamar kwallo take kamar kwallo take daga cikinsu akwai mutawallar sha'arawi a cikin alkawatir yake cewa ba a taba samun da abubuwan da suke nuna cewa kasa a dunkule take ba a taba samun mutumin da yake yau na je iyakayin da kasa ta kare ba da a shimfita take kamar tebur din na hakan ana tafiya automatically dole wata sai wani zo ce maka yau ga mun zo bakin kasa ba taba samu ba ko ta nan wani ce ai mun zo mun iso karshen duniya babu duk yawon da ko da jirgi ake yawo ba za ka taɓa jin an ce yau an zo karshen duniya ba to ba ta da karshe saboda tana da kula da haka sai haka suka ce idan ka tashi daga nan kana tafiya in baka daina tafiya ba za ka dawo nan din kuma haka ne yau saboda haka shi yasa abin da yake faruwa yau sai da tabbatar da wannan yanzu hakan nan da muke ciki kasar argentina suna da wajen awa uku kafin su sha ruwa mun sha ruwa yanzu ya kai da awa guda haka ne saudi arabia sun sha ruwa da awa nawa sun sha ruwa da wajen awa uku sun sha ruwa da wajen awa uku ko ka gani saboda su rana ba ta fadi ba mu nan mun yi isha yanzu muna tafsiri can kuma yanzu in ka kara akan faduwar ranar su awa uku daga mangariba zuwa awa uku ka wajen karfe nawa suke wajen awa uku eh a san da kamar nawa ga wata kenan karfe nawa kenan so yanzu yanzu suna karfe goma sha daya suna daidai karfe goma sha daya yanzu mutanen malaysia ka rage awa bakwai su suna yaushe ɗaya kun mai tafi na nake nufi tsakaninmu da malaysia yanzu awa bakwai ne su a yanzu karfe nawa muke karfe tara to mai na sabin to su suna biyun dare yanzu kaga yanzu komai ya kwanta ya bacci yanzu karfe biyu ne na dare karfe biyu na dare kaga yanzu nan gaba kaɗan a salatu za su nema kafin lokacin da 'yan argentina za su sha ruwa awa uku a gaba su kuma ka daɗa rage awa uku ya zama nauke nan a kan biyun nasu ƙarfe biyar na asuba so automatically suna sallan asuba su kuma can rana ta faɗi ka ƙara awa ɗaya malaysia gari yawa ya rana ta fito su kuma wannan sun yi isha sun yi ashen suna kokarin walwalawan dare tukun kafin su kwanta so babu lokacin da za a ce babu rana ana ganin ta a duniyan nan sai dai in ku ta boye muku sai wani kuma rukun fasil mu kuma ga ta a nan gudu yanzu wannan ya faru zahiratan yanzu yana faruwa ta haka babu lokacin da za a ce wai ba rana a duniyar nan a yanzu haka don haka kenan ka ga da ya ce wa huwa zai maddal arda Allah shine ya shimfida ƙasa kamar yadda mutawalla sha'arawi yake cewa ya shimfida ta ne ya yi magana da wato kenan fahimtar mutane na wannan lokacin kuma qur'ani ya zo da ibara da yawa akan ƙasa akwai da ya ce وجعل الارض فراشا ko ka sa ta zama kaman wato kenan shimfidi akwai inda ce wal arda ba'da zalika dahaha in an ce dahawu shine kaman wannan din da muke magana dahawu asalin dahawu inda jimina take sa kwanta sai ta yi wani abu haka ta yashe ta yashe ta yashe kamar irin kurkudu din nan haka ta kewaye ta kewaye haka nan sai a nan inda za ta sa kwanta ana kiransa ad-dahawu to allah maɗaukakin sarki ya sa ƙasa ta zama dahau wato kina a kewaye kuma a dunkulan da kamar sifar kwai sadaka ibarat da yawa da suka yi magana akan ƙasa a cikin alkur'ani suna da yawa suna nuna shimfiɗi amma gwargwadon nazarin dan adam ne saboda duk inda kake kake tafiya a inda kake za ka ganta a shimfiɗa take haka amma da za ka ci gaba da tafiya insha Allah za ka dawo wannan wurin kuma wannan yana nuna fasirin dahau ɗin kenan don haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan wato kenan haka ne kuma zahirin abin da yake faruwa yau a duniya ya abin da kenan kaga da alkur'ani ya magana maddal arda ya yi kidabi da mutanen wancan lokacin a iya fahimtar su amma da yake wal arda ba zalika da haha haka ne to wanda za su zo a wannan lokacin kuma za su samu kalmar da ta dace da yadda za su fahimci wato kenan ibara na alkur'ani saboda wala tu'addu wala tu'sa ajaibahu bal kisdu min duniha fil nasi lam yakun ayoyin alqur'ani ajaib din sa ba za su bushe ba gobe ma wani abu zai fito sai ga wani kalmar da ta dace kirb ta fada wato kenan da wannan zamanin da wannan abin da abin yake magana a kansa sai ai alqur'ani ya magana akan wannan abin wato kenan tuntuntun da yawa daga cikin scientific discoveries sun gano sai su ce kaza kaza kaza malaman musulunci sai ce muna da wannan shekara 1400 da suka wuce baya ga ina kuke da shi ga aya a cikin alƙur'ani yana da shi dalilin da yasa irin su Dr. Morris Bukail suka musulunta saboda sun gwada Qur'ani sun gwada Bible sun gwada science da haka sun yi rubutu akan Qur'an science and the Bible ko da alkur'ani da science da bible mori bukail ya ɓata lokaci a rayuwarsa a matsayinsa na dokta na zamani a matsayinsa na kuma fasto na kiristoci ya ɗauki kuma du'yan abubuwa guda uku ya haɗa su ya ga cewa da qur'ani da science ba su taɓa a fahimtarsa bai taɓa gani inda suka yi karo ba amma bible ya fito da gurare da yawa a cikin wannan littafi wanda suka yi karo da science da haka yake cewa qur'ani tabbataccen littafi ne na allah kuma dalilin musuluntarsa kenan to saka Allah madaukakin sarki ya hakan nan ya sanya kuma inda yake ta ja'ala minane wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara a guri da yawa zaka ga in Allah ya magana duwatsu zai magana kogi wa ja'ala fiha rawasiya shamin qatin ko minane wasqina kuma an furatan kaga ga rawasiya shamin qatin ga ma an furatan nan yace wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara ga duwatsu ga abin nan saboda idan aka samu abin da ake kira evaporation a cikin wato kenan tekuna abin ya tashi sama hayakin ruwa ya tashi sama in yaje sama zai condense zai saturation sannan zai falling akan dutse to in ya tari ya yawa kuma zai gurbi kuma daga gaba zai rika likin yana sakowa kasa saboda duk inda ka ga manya-manyan duwatsu suka yi yawa to za ka rika samun inda ruwa ke gangarowa wato kenan a kansa akwai wasu wuraren da za su ba da kofar da ruwan zai taru da yawa har sai wato kenan ya rika zuwa ya rika zuwa tunda shi dama su malmalan Allah abu ne ba zai shanye ba sannan Allah madaukakin sarki wani lokaci yakan huda shi kuma ba ya rika fitowa a cikin wato kenan abin nan abin da yake cewa menene wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar a cikin duwatsu akwai wanda yake fashe ruwa ya rika bulbulowa wato kenan duk wannan tsari na ubangiji yawanci dutse kusa da shi zaka ga wato kenan fari ne ko da na saman ne kamar irin kasar mu da yake ba mu kusa da teku na saman in ya taru zaka ga ya gangaro kasa da shi nan zaka ga gurin gangarawar ruwa ne ko da baya tabbata a gurin yana gangarewa ya tafi wani guri to shi yasa yawanci in an yi maganar rawasiya zaka ga kuma an yi maganar ko ruwa ko kuma anhar to duk wayannan Allah madaukakin sarki yayi saboda wato kenan mutane su tintintini a kansa wallahu a'lam to mu jama'a wa fil ardi ina fasara shi
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أناب وزرع ونكيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Allah madaukakin sarki ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun a duniya na in ka duba za ka ga akwai amakina qita'un wurare wanda suke yanki yanki yanki yanki mutajawiratun wanda suke wato kenan kusa da junan su ta ka samu ga gari anan ga wani gari kusa da shi ga gari anan ga gari gari a kusa a duniya za ka samu su guraren da kuma babu garuruwa a kusa haka ne menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki haka shi ya san hikimarsa akan wannan in ka duba dacan zaka samu cewa tarihin dan adam a musulunce ba a scientist ba ba ba a scientific fince ba ko menene ya zace eh ba a kimiyyance ba ko to ba a kimiyyance ba mutum daya Allah madaukakin sarki ya halitta ko shine annabi adam wa kana da min hazaujaha sai Allah halicci abin aurensa a jikinsa shine wata kenan na hawawo to amma kuma da suka tashi fitowa sai suka fito 'ya'yansa din sai suka fito kala-kala yanki-yanki yare-yare daban-daban haka ne wani ya zama bahaushe wani ya zama bakarkare wani ya zama balarabe wani ya zama ture wani jama'a yanki-yanki allah maɗaukakin tarki haka ya kaddara su don haka sai wasu malamai suka ce kenan yan haka ne duciya wanda muke gani ma yanki ɗaya ce ta fara fitowa to daga a jikinta ake samu ake tamu sauran suka farfata har aka sami adadin tsirrai da bishiyoyi da ciyayin da suke wato kenan duniya allah maɗaukakin sarki ya sanya su zama mutajawara ta ko wa'in su makauta wajen nati min anabin allah shi ya halarci wato kenan gonake ko lambuna na inabi in ka ga gona cike da mangoro ko ka gona cike da ayaba ko ka gona cike da gero ko da dawa wa zar'in ko zar'un ko zar'un shine abin da ya shafi mai kwaya ta bi gero kwaya ne dawa kwaya ne shinkafa kwaya ne acca kwaya ne inabi kwaya ne da sauransu wani kilin da kuma da binai su ma kala kala kala kala kala kala kala kala ne sunfi sunfi daban sinwanun wa gairu sinwan wanda suke wato kenan dangi daya da waɗanda ba dangi daya ba kala-kala a yanzu ka je ka nan kyawa kyawa ne kuma gaba da kyawa na shuharin za ka ga kalan dibino akalla guda goma ko sama da goma daban-daban to kaga duk wa'in dabinan sinuwan ne saboda dangi ɗaya ne dawa za ka jana cewa yar kaza yar kaza yar kaza duka sinuwa ne saboda dangi ɗaya ne ana ɗaukar wannan kalma daga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amur rajuli sinwa abihi babban mutum ai dangin ubansa ne haka ne ko kuma inda yake cewa ar-rajulu sinwa abihi mutum kan ai dangin ubansa ne ma'ana sinfi ɗaya ne da shi da ubansa sadaka Allah madaukakin sarki yayi tsiri da sauransu ko mangoro zaka samu kala kala ne amma kuma dukansu sinfi ɗaya ne to da su ɗin da waɗanda ba su duka yuska bima'in wahidin ana shayar da su da ruwa guda daya idan Allah madaukakin sarki ya zubar da ruwa zaka ga duka ciyayi da duka tsiranni da bishiyoyi da sauransu duka ruwa guda daya ne za a yi su kuma a ƙasa daya tunda an ce mutajawiratun ko iyaka misali Nigeria ko kuma iyaka misali Bauchi state ko iyaka misali yankin Damba kadai za ka ga ciyawai da tsiri da abinci da suke fita da mangoro da ayaba da kome da kome da kanya da kadanya da me da tsamiya dukansu za ka su daban-daban ne amma ruwa ɗaya ke shayar da su wani fassulu ba wani faddilu ba adha ala ba'di amma duk da haka sai mu fifita wa'insu su akan wa'insu sai ga wannan mangoron ƴaƴansa kanana ne wannan mangoron ya ce dan aure ne kuma duk a da ruwa ɗaya aka yi su haka ne wannan shinkafar mai kwalli mai kwalli ce wannan kuma fijo ce wannan minan jamila ake kira jamila kala kala ne duka Allah madaukakin sarki ya yi su daban-daban ya fifita dangin su fil ukli a wajen ci sai wannan shinkafar ba ta da kyau ba ta da dadi a wajen dafa abinci amma wannan mai kyau ce wannan mangwaron ya fi zaki wannan mangwaron ya fi daya ko sun ka ce mangwaro mai zaki ne amma tsamiya fa da sai ruwan da aka yi da in ga ɗakuka ta fito a wannan ruwan za ta fita masu gaje ta kuma ɗaci ne da ita ɗaci ne da ita wani kuma abin ka ga yana da bauri wani abin yana da ganci wani yana da ɗaci ko san sake kasar saka zaka ji akwai wanda ba shi da wani bauri amma akwai mai ɗaci da sauransu amma kuma ruwa ɗaya ne kuma ƙasa ɗaya ce ko imam al-qurtubi yace wannan yana tabbatar mana da cewa abin da suke mutane suke magana cewa dabi'a ita take take determine wannan factor din sun yi ƙarya a nan gurin saboda in ruwan guda ɗaya ne ƙasar guda ɗaya ne to ɗabi'an abin ya kamata su zama ɗaya inna nature ne naturally ya kamata a ce sun zama duk sun yi zaki iri daya ko sun yi bauri iri daya ko sun yi daci iri daya amma sai wani ya zaki wani ya barci wani ya ganci da dai sauransu don haka kenan ashe wata kudura ce ta ubangiji take tantance wa'annan abubuwan ba wani abu ba inda fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin wallahi akwai ayoyi li qaumin yaqiluna amma ga mutane masu hankali ga mutane masu hankali saboda haka Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayatu mu ji malam وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم آية أولئك وبدأوكم Allah rama ya ce ita kare ne mai aya mai ula'ika guda uku duk alkur'ani aya ɗaya tal ula'ika har guda uku Allah madaukakin zai ce wa in ta'ajab idan har kana al'ajabi ya Muhammad nan kidabi ana fuskantar da shiga annabi sallallahu alaihi wasallam idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana al'ajabi al'ajabi shine mutane da can sun yadda kai mutumin kirki ne mai gaskiya ne dan gaskiyarka suke ce maka al'amin ko kuma suke ce maka sadiqul amin mai gaskiya amintacce a cikin rayuwa haka suka dauke shi ko lokacin da za a gina ɗakin ka'aba lokacin da ya rushe da aka zo sa hajar al-aswadi a daidai gurinsa aka rasa yadda za a yi a sa hajar al-aswadin nan banu hashim suka ce su suke da hakkin wannan banu umayya suka ce su suke da wannan banu adi suka ce su suke da wannan banu tayyib suka ce su suke da wannan hakkin kowa ya ce wallahi an gina ɗakin kaba amma a ɗauki hajar al-aswad a sashi a gurbinsa a manne shi wallahi ba sa saya guri ba rikici kamar za a yi fada har an fara zari ta kwami aka ce to wa zai hukunci aka rasu wanda zai hukunci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo lokacin ba ba a masa wahayi ba yana da shekara mai 25 yana shigo suka ce al'amin al'amin Allah ya kawo ka zo ka mana alkalanci ya za a yi me ya faru gashi gashi gashi ce wani abu mai sauki sai ya cire gadansa da yake labbaika Allahumma wani abu da ake yafa wannan sai ya ajiye a ƙasa sai ya kama dutsen sai ya ɗauka sai ya ɗora a kan rigar a kan zanin nasa me ake kiransa izar ɗin kai ina ɗan banu hashim zo kama wannan hannun ina ɗan banu adi kama wannan ina dan banu umayya kama wannan ina dan banu taim kama nan ba shi an gama da kabilun maka ba to ku daga gaba daya suka daga gaba daya sai da suka zo bakin gurin ya karba da hannunsa mai albarka ya saka ya like shi to kaga sun yadda da shi akan duk abin da ya hukunta za su yadda kafin ma wahayi yanzu wahayi ya zo ya ce musu Allah kwaya ɗaya ne suka ce wallahi san ba su yadda ba yanzu kan ba gaskiya ya faɗa ba to haka nufi sasa zai yi mamaki ta an mutanen daga yadda suka ɗauke ne da gaskiya so daga in kana malami kana faɗa magana mutane suna yarda to akwai ran da za ka faɗi abin da ba za su yarda ba karfe al'ajabi a cikin wannan karfe al'ajabi kuma karka yi fushi kai dai ci gaba da faɗa yau kanana da gobe kanana ta za ka ga sun fahimta a cikin ikon Allah ba da kuke sarki Allah ya ce masa idan wa in ta'jab in har kana al'ajabi bari ga maka abin da yafi wannan al'ajabi wa ajabun qauluhum ai magana sunan ma tafi al'ajabi wace magana ne da suke cewa ai za kunna turaban a ina lafi kalkin jadidin yanzu in muka mutu aka binne mu muka zama kasa muka rijiddige kuma sai a sake tasan mu wannan ya fi abin al'ajabi saboda ai abin da ya safi al'ajabi shine ai ba su suka yi kansu ba automatically kowa ya ga kansa ba su suka zaba kansu uwa da uba ba Allah ya zaba musu uwa da uba kawai sun kansu ne su ƴaƴan wane ne da wance ko ba kuma su suka kaddara wa kansu komai ba kuma za su mutu wanda ya yi su kulin ladhi fatarakum awwala marra ko wanda ya yi su da can yanzu kuma yazo sai ya sake mai da su wani abin mamaki ne ba abin mamaki bane abin da da ba shi kai kirkire shi kai shi yanzu ka sake mai da shi wani abin abin nan to kaga Allah ce to wannan shine abin al'ajabin walaika wa'annan mutane wanda ba su yadda da gaskiyar ka ta daɗi nan yanzu suka mai da ita a cikin yanzu suka karɓi sakon da ka zo da shi ba wanda ba su yadda in an mutu za a sake tashar da mutum a yi masa hukuncin mutu ko aljanna ba su ne alladina kafaru bi rabbihim wala su suka kafirce wa ubangijinsu wa ulaika wa'annan mutanen kuma a sakamakon kin bin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi da kin bin alqur'ani da rashin yadda da ranar lahira al'aglalu fi anaki to su ne wanda akwai angalala a wuyansu ranar lahira ba wai za a kai su ta haka bane sai an daura musu mari da tunu an daddaure hannayensu an daura a wuyansu haka za a rika wato kenan jan su ko ulaika kuma har yanzu wa'annan mutanen ashabun nar wallahi su ne yan wuta su ne yan wuta wanda bai yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta ne in har ya mutu akan wannan sai dai Allah ya masa muwafaka ya tuba kafin nan ko kuma ba ma kawai za su shiga wuta bane kun fiha khalidun za su dawama ne wato kenan a cikin ta to mu je malam
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الله ما رأيك تذلك يتي ويستعجلونك بالسيئة wai an ce tun da ba su yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba da haka su yan wuta ne ko to sai suka tunzura in aka aka faɗa maka gaskiya ka ki abin da ranka baya so sai aka faɗa maka bakar mawana sai ka tunzura ko an kalli suka zai sai ka sha ta dubu kun ai ko ma menene to shine Allah ya ce yasta'jilunaka bisayyati sai suna maka gaggawar mummunan abin ya zo ya same su yanzu mummunan abun da kake fata ka ce za mu shiga wuta wuta ta zo wutan yanzu wallahi ba za mu yadda ba wutar ta zo ta taƙaba da sun roƙe ka ka kawo musu mummunan abu qablal hasanati kafin kyakkyawa da ya kamata su nemi kyakkyawan al'amari ka nemi kyakkyawan makoma shine suke cewa allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik fandir alaina hijaratan min sama in dai abinda muhammadu yake faɗa allah yanzu suna magana da allah ko kaga kenan idan ta gyare kowa ma zai magana da Allah ba abu musulmin kaulani ne kadai yake magana da zake ya Allah in dai wannan abin da Muhammad ya zo da shi shine gaskiyar da take gare ka to wallahi ba za mu yadda ba kamar ruwan tsakon kwanin azaba aw itna bi azabin alimin ko ka zo mana da azaba mai radadin yanzu a zo a azabtar da mu haka muke so amma abin mamakin shine wa qad khalat min qablihim al-mathulat ai wato kenan al-muthulat al-uqubat azaba da yawa ta wuce kafin su ni adawa ba su yi wannan bankamar bane ni me suka kare ne kan eh sakaraha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman ni samu dawa fa aka zata musa ikatu bi zulmihim su ma sun tafi mutanen irama fa zatul imad ko alam nahlikal awwalin summa natbi'uhu al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina sadaka ai ukuba da yawa ko kuma almathulat misalai da yawa sun an saba misali ana an saba misali ana an saba misali ana duk wasu ga wayannan abubuwan ba me yasa ba sa daukan wato kenan wa'azi me yasa ba sa daukan gargadi ya kamata a ce mai hankali kar ya bari har sai matsala ta zo ta same shi wa inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka ya muhammad lazu mafiratul linnasi wallahi mai yawan gafara ne a mutane kamar ka ce wato kenan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya laddafa musu cewa sai hakuri su bi Allah Allah zai gafarta musu duka tobarar da kai in ka tuba Allah zai gafarta duk irin barnar da kai a ban kasa in dai ka tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta da shi Allah madaukakin sarki abinda baya so shine abinda ake kira wato kenan dogewa akan sabo kayi ba daidai ba kuma kayi da ba daidai ba ne kuma har yanzu ka doge akan cewa eh lalle haka din shine a to wannan Allah baya son wannan amma in za su tuba wallahi mai gafara ne a mutane ala zulmihim akan zalunci su zalunci shine kin gaskiya zalunci shine wato kenan rashin ajiye abu a inda ya kamata a ajiye shi ko shine kishin adalci wa inna rabbaka mu barka ji wata magana ma tabbas lalle ubangijinka da shadidul iqabi wallahi mai tsananin azaba ne mai tsananin azaba ne yana da gafara in ka bi shi ta hanyar gafara yana da azaba in ka kibin sa ta wancan hanya din ko inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim Allah ubangijinka mai gaggawa ne a wajen yin azaba amma kuma shi mai yawan gafara ne ko kaga can yace inna rabbaka lasari'ul iqabi sai fara kawo azabar tukunna dan ai barazana a daga musu hankali sai hankalin ya ta isa ce wani hula gafurun rahim mun bayyanci wannan nan kuma sai da yake guri ne na laddafawa jan hankali ake jan hankali yake sai ce wa inna rabbaka la zufa mafiratun linnas ubangiji mai gafara ne sai fara kawo gafara yanzu fili ne majal ne na lallashi to amma fa in kuka doge fa to lalle shadidul iqabi shi Allah mai tsananin wato kenan azaba ne to daga ko ina dan haka cikin hadisi Allah madaukakin sarki ke cewa ana inda zanna addibi ni duk inda bawa na yake tsammani na anan nake in yana tsammanin zan masa gafara wallahi zan masa in ya yanke kwana na ga zan azabtar da shi wallahi zan azabtar da shi wa ana ma ahu idza zakarani duk inda ya ambace ni ina tare da shi saboda haka kullum mutum ya zama yana da wato kenan sika tsakaninsa da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa muslimun zanni billah kada ɗayan ku ya daya mutu face yana da kyakkyawan zato tsakaninsa da ubangiji don haka malamai suke cewa ko da imamu nawawi da ya kawo babin wato kenan abin neman gafara istighfar ko menene sai yake da tuba da istighfari babun tauba a babun tauba sai yake cewa ana son wato kenan tsakanin tsoron Allahnka da kuma kwaɗayin rahamar Allahnka su zama daidai wa daidai a lokacin lafiyar ka kalau sai ce wa fi halin maradi yumahidhu raja amma in kaga baka da lafiya kuma kaga mutuwa ta yi kusa to ka tsintsinta kaunar rahamar Allah madaukakin sarki ka daina ma wani tsoron wutan jahannama ka daina ma wani tsoron kabari ka daina ma tsoron ranar lahira ka daina kawai ka koma zuwa ga gafaran Allah madaukakin sarki da rahaman Allah madaukakin ita zaka da gari saboda ana son ka mutu da wannan shine yanzu majal ɗinka amma lafiyar ka kalau zaka iya kotsa tsiya kamar yadda zaka iya yin arziki to ana son ka daidaita tsakanin waɗannan guda biyu wa yaqulu allazina kafaru ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
Allah marabuki dalke wa yaqulu allazina kafaru sai ga kafirai sun zo suna cewa lalla unzila alaihi ayatun wai shi Muhammadin nan me yasa ba za su saukar masa da aya bane suna son aya ko suna son aya aya irin yadda aka saukar wa samudawa irin yadda aka saukarwa mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam irin ayar da aka saukar mutanen annabi isa duk ayar na ba kowa yana zuwa da aya shi ya zo mana ba aya kuma taurin kai ne fa ayoyin da suka bayyana a annabi sallallahu alaihi wasallam sun ninninka ninkin ba ninkin na sauran annabawa gaba da su in ka tara duk ayoyin da aka ba wa annabawa wallahi bai rabe rabe abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tsakaninsa da su kafiran da tsakaninsa da mu wata aya ne tafi wata ya kuna gani ya bangare ya fado kasa ya fado kan dutsen jabal abu qubaisin sannan ya tashi ya koma wani aya tafi wannan sun gani da idansu mutane da gaba sun garwa shi gari sun zo su jama sun jiya da dare muka ga kawai wata ya bangare ce aya nan ne suka ci kai lalle sihirin muhammad innahu sihirun yu'thar sihirun yu'thar to ka gani saboda haka Allah madaukaki sarki yake cewa sace me yasa ba za a saukar wa aya ba amma an saukar masa da aya din amma ta annuti ne kawai ayan ta zo min rabbi daga ubangijinsa sai Allah ce ka gaya musu inna ma anta munzirun kai mai gargadi ne ma'ana saukar da aya ba a hannunka bai ke ba yana hannun Allah madaukakin sarki in Allah madaukakin sarki ya ga dama saukar da aya sai ya saukar da ita shi kuma Allah ba a tunzula shi kaga in damu ne sai a ce a yi ta manya manya ta kare ko yau akwai cikin mun na wanda yake cewa Allah inda kafan tashi kiyama wani sai ke Allah ya busa kawai ya busa kawai saboda mai an bata masa rai sai ya busa kawai duk duniyar ma ta tashi ka gani na ga a jikin wata mota aka rubuta wai if men were god sai aka yi dash dash dash inda a ce mutane su ne Allah ya kake tsammani ko a rikicin siyasa nan wani ya tabbatar ba zai ci ba shi kuma shi ne da kafan a hannunsa kana tsaman za a zan da lafiya ko kuma ce shi ne Allah shi ne ke da mulkin komai da komai a hannunsa ya kake tsammani to ka gani saboda haka inna ma anta muzirin kai muhammadu mai gargadi ne kawai wani kulli kaumin hadin kowace mutane suna da wato kenan mai shiryar da su asalin kalmar had wato wanda yake fitar da mutane daga wani gari ya kai su wani gari su biya shi shine hadin ko yawa idan misali da ana tafiya kafa mutane sun zo za ku na so za ku wuce gari kaza amma ba ku san hanyar garin ba sai ku dauki wani ya raka ko ya kai ku shine hadin mai shiryar da ku kenan an tambayi a sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi lokacin da za su yi hijira shi da annabi sallallahu alaihi wasallam daren da ake so a kama su dinnan sai wani ya gan shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kuma an yi declare duk inda aka ga annabi a kama shi dead or alive a kawo shi ko gawo su a kawo sai ce a'a shi ya san abubakar bai san annabi ba kai da wani ne ce hadin ya hadis sabil an da mama ne ce hadin ya hadis sabil ni da mai shirya ne zai nuna min hanya daga tauriya ke dago yawwa shi mai shirye da ni a addini ne zai nuna mun hanyar musulunci amma shi mai fahimta abin da zai fahimta mai ya dauki hayarsa ne ya fitar da shi ya nuna masa hanyar wani gari to mulkul liqamin hali kowace jama'a suna da wanda Allah ya aiko don su shirye da su kenan ma'anar wannan shine kowace al'umma an aiko mata da annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma an an Allah ya tayar da malami ko malamai masu nuna musu hanya wadda take wato kenan za ta fitar da su zuwa bakin gaci to mu ji malam Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unthi wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar haka ne Allah madaukakin sarki ce Allahu Allah madaukakin sarki ya alam shine mafi sanin mata hamilu kullu unsa abinda kowace mace take dauke da shi a cikinta idan yawa kace mace tana da ciki to Allah shi ya san abin da ke cikin daga ran da cikin ya shiga ba tare da an kawo sukana an yi sukanin ba Allah madaukakin sarki ya sani sannan Allah shi ne mafi sanin mata gizal arham abinda wato kenan mahaifa take bararwa mahaifa take zubarwa idan ko bari ko kuma jini da yakan zo a lokacin da mace take da ciki ya zube wannan jini tare da cewa cikin bai lalace ba duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki shine ya san wannan wa ma tazdadu da abin da mahaifa take karawa akan lokacin da ya kamata ta tukulo da ya kamata ce bayan wata tara sai dan ya fito sai take fita da shi a wannan lokacin ta kara wata daya ko biyu ko ta kara shekara daya ko biyu ko wani abu makamancin wannan du Allah maɗaukakin sarki shine yake da wannan wato kenan masaniya wa kulli shay'in kowane abu kuma bi miqdari yana da wato a aune yake da gwargwadon sa a gurin Allah madaukakin sarki inda ku shine a gurin Allah madaukakin sarki komai da ka gani yana da lokacin sa yana da ka'idar sa yana da wato kenan dalilan sa kamar da Allah madaukakin sarki ya abina al-imam al-qurtubi yake cewa a cikin wannan da ayan da muke gani akwai dalili da hujja da take nuna cewa lalle kenan mai ciki za ta iya yin haila haka ne tana da ciki kuma tana zubar da haila zai iya yiwuwa wanda ko shine mazhabin imamu na malik da imamu shafi'i a cikin ɗaya daga cikin wato kenan zantuttukansa amma duk da cewa malam sha'abi yana cewa ba zai taɓa yiwuwa mace tana da ciki ta zama tana yin haila ba amma kaga wannan ayan wato kenan ta zama dalili kenan ko a gare su abdullahi bin abbasin allah maɗaukakin sarki ya dare shi ke cewa da aka ce wa mamata gizal arham din nan yace ana nufin hailar mai ciki ne kuma haka ma na Aisha Allah madaukakin sarki ya da ita ta faɗa haka Ikrima da Mujahid da sauran wasu daga cikin malaman tafsiri na cikin sahabbai da tabi'ai wato kenan suka abin da cewa lalle mace mai ciki za ta iya yin haila kuma ya zama hailan ne ta ka shi sa a mazhaban maliki za ga sun ce idan mai ciki ta kai cikinta ya kai wata hudu za ta iya haila ta kwana goma sha biyar in ya wuce haka za ta iya haila na kwana kaza har ma suna gada amma ba lalle ne mace in tana da ciki sai ta yi wato kenan abin nan ba don haka malamai da yawa sun tafi akan cewa eh lalle mace mai ciki za ta iya haila wani lokaci wani rikici zai iya faruwa a zamanin sayyidina umar wa'insu mutane suka zo guda biyu cewa suna musu a kan ɗa wani ce ɗana ne wani ce ɗana ne wani ce ɗana ne wani ce ɗana ne sai rikici sai ya barke wato kina a tsakaninsu sayyidina umar ya ce to ya zai sai kira mutane ake kiran su rijalul qafa sai ce ta masa bayani wannan dan wane ne a ciki to sai ne sai suka bayani cewa namijin farko ne kenan ta rabu da wani miji alhali da ɗan kankan cikin da bata san da shi ba ta yi tsammanin ta gama halinta ta je kuma ta nemi wani wuta ta auri wani mijin sai kuma ta yi tsammanin cikin na wannan mutumin ne gwargwadon abin ya nuna shi wannan yana da masaniya shi wannan bai da masaniya amma su rijalul kafa sun iya suka tantance saboda kenan ashe lokacin da ta fita daga cikin wannan ta yi haila wanda ita ta yi tsammanin cewa ciki ba ta da ciki alhali kuma akwai cikin wanda yana da tabbatar mana cewa ayat tana nuni cewa mace mai ciki za ta iya yin haila mun fahimci wannan don haka sayyidina umar aka zo aka masa bayani ya amfani da wannan ya dauki ciki ya mai da shi zuwa ga mijin wato kenan farko wallahu ta'ala a'lam kuma har yanzu wani ayan tana nuna mana cewa idan mace ta samu ciki a wata shida sai ta haifi cikin nawa ne ne namijin ne an yi aure an kawo maka mata bayan wata shida sai ta haifi to baka saka ce ba naka bane saboda wato kenan yannan ya ce allah maɗaukakin sarki ya san abinda maka gizul arham abinda mahaifa take zubarwa take zake zubarwa ne zai iya zama na watannin zaman ciki din kenan ta rage maimakon ya wata tara sai ya wata shida sai ya fito to wannan yana daga cikin mimata gizul arham kuma allah maɗaukakin sarki ya san wannan saboda haka idan mace ta zo da ciki wata shida bayan abin za a diskar da shi har ma wasu suna cewa wannan watannin ana nufin watanni na ahilla shine na wannan watan da muke da shi ba na kirgen boko ba kenan wata daya ya kama wata na biyu shi kuma sha'anin wata namu zai iya nukusan zai iya kuma cikawa in ya cika kwana 30 in ya nukusan kwana 29 ne ku zauna ka zai iya yiwuwa a cikin wata shida na a samu wata uku da suka yi da kusani don haka kenan yanzu idan ta haife kwana uku kafin wata shida ta cika sitin za a iya bashi sai za a iya bashi a ce wannan wato kenan ɗansa ne da haka kuma dole zai karɓa saboda mutuncin wato kenan ɗan kenan ko yawwa akan wannan sai malamai suka ce to in haka ne kenan menene ya kamata ya zama aqallal haidi me ya kamata ya zama aktharul haidi kuma me ya kamata ya zama aqallul hamli me kuma ya kamata ya zama aktharul hamli in mace ta za ta yi haila to nawa ne kwana mafi karanci da ya kamata ce ta yi haila nawa ne kuma wasu mafi yawan abin da ya kamata ce ta yi haila don haka ibn kuwaiz mandari yake cewa yadda lamari shi al'amarin haila da al'amarin ciki yadda suka zo su haka ake karɓar su babu ka'ida ko guda ɗaya da take tabbacacciya illa ya ka sai dai fatawoyi na malami don haka ko yanzu jini ya ɗigo to haila ne in ya tafi ya tafi da zaran ya ɗigo ba sallah ba azumi da zaran ya tafi za a azumi za a yi sallah haka ma ciki idan an same shi ko yau ya aka haife shi ma dama ya kai wannan lokacin da muke faɗa wata shiddan nan shikenan shikenan mai yiwa sai zama shi da kaman akallinsa kenan amma akthar ɗinsa ba shi da iyaka nana aisha allah ya daidaita suke ciki babu yadda za ya wuce wato ginin wata shekara biyu shekara biyu saboda wani daga cikin tabi'ai yana faɗan wannan magana sai a gaban wani sahabi sai ce waye ga maka wannan magana ce na aisha sai ce mata to ga dan gidan ajilan matarsa shi mutumin kirki ne matarsa mutumiyar kirki ne a shekara goma sha biyu ‘ya'yanta uku kowane ɗaɗe sai ya yi wata sai ya yi shekara hudu idan ta ɗauki ciki ba za ta haife ba sai bayan shekara hudu kuma don ya fita lafiyarsa kalau sai ta sake ɗaukar ciki ba za ta haife ba sai bayan shekara hudu kuma don ya fita lafiyarsa kalau ‘ya'yanta uku zaman su a cikin ta shekara goma sha biyu don haka kenan kaga yadda ɗabi'ar ta zo kenan wasu malamai kamar malam da haka a yi majin sakalar da haka ba daga cikin manyan-manyan malaman tafsiri na tabi'ai shekararsa hudu a cikin mahaifiyarsa shekararsa hudu a cikin mahaifiyarsa so automatically lokacin da ya tashi fitowa sai ya fito da haƙwararsa cas a bakinsa da kaciyarsa da kome da kome ya fito a shirya kawai ya fito da zara an zo kallonsa in ya bude baki sai a ga kwari sa shi a dariya yake mana duk wanda suka zo ganinsa in ya bude a kwallonsa sai ya ga kwari sa shi a dariya yake yi sai aka sa masa da hak mai yawan dariya ke ne shi kenan da haka ya bishi yanzu a cikin tafsiran alkurani duk da zirin da kaɗa ka zai da wakalar da haku kaza wakalar da haka ko ba sanar in baka ji a wani aya ma za ka ji shi a aya ta gaba kenan in haka ne ciki zai iya yin wata hudu akwai ɗaya daga cikin malamai magabata da aka so aka sami shi aka ce masa ka yi addu'a matar wani wallahi shekara ta hudu sai yake cewa a to ni mutane suna kemu kamar annaba ne kamar duk abin da muka faɗa sai Allah ya yarda a'a aka maka Allah a masa addu'a ne ta yi addu'a ce ya Allah idan abin da yake cikin matan ne iska ne kawai ta hura cikin Allah ka sace mata wani iskar in ɗa ne Allah maɗaukakin sarki in ya ce Allah maɗaukakin sarki ka mai da shi ɗa kuma ka sauke mata haihuwar suna cikin masallaci a gurin karatu ana wannan addu'a sai ga wani ya shigo wani yana nan kwa tumatarsa tana naƙuda aka rebe shi a to sun tafi shi girma ne to mu ƙara yin addu'a kafin addu'a ka dawo ka ce ta ta haihu ɗan shekara sa hudu wato gina a ciki saboda haka sai ibnu koyar mandari yake cewa kenan yanzu ciki da haila inda suka tsaya nan ne inda man su ya kare saboda wani lokaci ana samu abin da ke kira sa kare kul'ada abin da zo sabanin abin da aka saba saboda ka in shekara nawa yi ma da shi ne in wata nawa yi ma dai ma dama ya wuce wata shidda to shi za a riskar da shi ga wannan in ko ya yi kasa da wannan in dai kasan bai wuce da kwana uku ba to shi kenan ba za a riskar da shi ga mijin baya ba sai a riskar da shi ga wannan mijin wato kenan da ake cikin sa to shine wannan abin da wannan aya take faɗa mana Allahu Allahu ya alama ta hamilu kullu insa Allah shine ya san abin da kowace mace take dauke da shi a cikin ta wa mata gidal arha Allah ya san abin da mahaifa take tawayewa na jini ko kuma wato kenan na kwanakin haihuwa na kwanakin haihuwa sannan wa mata zada da abin da take karawa jini ya kara ya wuce lokacin da ya kamata a ce wato kenan ya tsaya ko kuma ɗa ya wuce lokacin da ya kamata a ce an haife shi wato kenan bai abin nan ba amma kuma komai a gurin Allah yana da lokacinsa da kulli shay'in inda hu bi miqdar idan miqdar din sa yazo shikenan yanzu ga magana rana da wata akwai lokacin da aka yanka musu la ajal musamman da zaran wani lokacin ya wuce aikin sa ya tashi dole su maza su tashi to mu je maza shikenan alimul gaibi wa shahadati al-kabirul muta'al
alimul gaibi Allah shine masanin gaibi wa shahadatu da abin da yake fili alkabiru shine wanda yake babba almutaala wanda yake madaukaki to zamu dakata nan insha Allah an ce mana lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ba mu ladan aiki da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gana da mu kuskure ya ba mu ikon gyarawa ya lafiya mu yau ayoyin da